أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء يرحمكم الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النفقات littafi na wato nafaka ciyarwa babu fadlin nafakati babu fadlin cewa alal ahli duka iyali mutum ya ji irin falala irin ladan da ake samu an ciyar da iyali ba wai sai wato ko an ciyar a waje ko sadaka ta waje ba ake samun lada hatta iyalin da ka ci da su akwai lada Allah yana ba da lada ci fa qaulin Allah ta'ala da fadan Allah ta'ala da yake cewa yas'aluna kama za yunfiqun suna tambayar ka ya rasulullahi me za su ciyar me za su ciyar in sun ciyar a waje kuma a cikin gida za su ciyar a waje kul ka gaya musu ka ce al'afu ma'ana abin da ya saura eh ma'ana abin da ka ciyar na wajibi domin abin da yake wajibi a kanka iyalinka wanda ba iyalinka ba wannan lafiya ne to abin da ka ciyar da iyalinka ya saura to shine za ka fitar da shi kuma ka ciyar da shi a waje kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat sai haka ne Allah yake bayyana yake muku bayanin ayoyi da Allah kuma ta tafakkarun wa ko kuka yi tunani duk duniya a duniya wal akhirati da lahira wa qala al hasan malam hasan yace al afu abin da fasarar da abin da ake nufi da al afu ai al al fadl abin da ya saura al afu al fadl حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت قال أبي بن ثابت يتي سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري ناجي عبد الله بن يزيد al'ansari mutum madina ya ce da ni alimin mas'udin al'ansari shi kuma ya ce da ni ya karɓo daga wato ibn abi mas'ud akwai ibn mas'ud akwai abi mas'ud to shi wannan ya karɓo hadisin daga gurin abi mas'ud al'ansari mutumin madina sai fakultu da ya gaya min hadisin idi shi abdullahi bin zaid al-ansari yake cewa to da shi kuma ibn mas'ud al-azhari ya gaya masa hadisin to shi abdullahi ibn zaid al-azhari sai yace fa qult sai yace da shi annan nabi yanzu wannan daga annabi ka karbo a fa qala sai yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam ai daga annabi na karbo shi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan an faqal muslimu nafaqatan ala ahlihi idan musulmi ya ciyar da cewa bisa iyalinsa wa huwa yahtasimuha kuma shi yana neman ladanta ga Allah to kana da husa da kasa wannan abin da yake da iyali ya zama masa sadaka za a ba shi ladan kamar wanda ya sadaka eh حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ابي الزناد يا تقول لك ابي هريره رضي الله عنه الله يجزيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره يجي متيا مولى الله صلى الله عليه وسلم وقال يا شيخ قال الله Allah ya faɗa wato cikin hadisi kulki kenan yace antik yabna adama ka ciyar kai dan adam ni kuma ji ubangiji yake cewa umfik alai umfik alai kai ni kuma ciyar gare ka in ka ciyar ni kuma zan ci da kai eh saboda ko cewa tana da matuƙar falala sosai duk da dai wani abin da ake faɗa ba hadisi bane amma yayi kama da hadisi da ake cewa lukumatun fi batun ja'i khairu min bilai alf ja'i akwai masu waka da suke cewa wa lukumatun tadkhulu jawfa ja'i afdalu min bilai alf ja'i wato kama da loma ɗaya ta shiga cikin mai jin yunwa ya fi gina masallaci dubu eh saboda ya cewa tana da matuƙar falala ai da ka gina masallaci ban da ka ce da wanda yake jin yunwa ya fi lada ya fi lada حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن ابي القيس عن ابي هريرة ابي القيس يا كبر ابي هريرة قال ابو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول السائي على الأرملة wato mutumin da yake ɗawainiya a bisa armala wato mata ba saura mara miji mata yana taimaka mata yana wato kare al'amarinta eh wal miskini da miskini zuba hannu ya ci kalmu jahili kuma wanda ya je jihadi ne ya yaƙi fi sabilillah shi ya ɗauka addinin Allah awil qa'imin layl sa'imin nahara ko kuma kamar wanda yake tsayuwa dukkan dare kuma dukkan yini kuma ya azumi in dai zai mutum ya tsaya ya taimaka wa matar da ba ta da miji kuma yana taimaka mata kuma yana duba meye maslaharta meye maganinta meye abincinta ya za a samu masa mijin da zai aure ta Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bar shi haka ba kamar wanda mutumin da ya jihadi ne ya ɗauka addinin Allah aka bi filin yaƙi da shi kuma duk wannan abin da zai yafi mutum ya kwana yana sallah kuma duk yini ya azumi a shi kenan ya yi kyau komai ya fita a idan Allah za ka yi idan ka daga su magana mutane aika alheri shiri ba za a yi ba ai abu da yawa an ce za a daga ta surutu ba za a yi shi ba kuma gashi alheri ne shi wani dan adam yadda yake wani in dai alherin ba shi ya shafa ba to ba alheri ba ne to ba kuskure irin wannan wannan babban kuskure ne shi alheri kowa ya shafa alheri ne kai in bai shafe ka ba Allah ne bai lokacin da za ka kai shafe ka ba in baka samu ba lokacin ka ne bai ba amma lokacin ka yi ba wanda zai iya tarewa sai ya same ni wane wane ne to حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه إبراهيم wato sa'ad bin ibrahim ya karbo daga amir bin sa'id shi kuma amir bin sa'id yace an sa'adin ya karbo daga sa'adu radiyallahu anhu Allah ya shi kala shi sa'ad yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya udini annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana zuwa ya je duba ni wa ana maridin sannan ni ba da lafiya bi makata a maka fa qultu fa qultu sai nace limano ma'ana na gaya manzala sai ce ya gaya manzala ma'ana kamar tambayar manzala yake yana cewa da shi limano ina da dukiya ya rasu da lai usi limani kullihi zan yi wasiya da dukiya ta kullihi baki ɗayan sa na bayan fi su bin lai ƙala sai manzala sallallahu alaihi wasallam ce la ba za a yi haka ba sai ce kultu sai na kuma cewa da manzala fashatri fashaɗe ragi to zan tun da ka ce ka ba a ba da duba to ya rasu da lai ragi zan raba ji in ba da ragi ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ce ba a ba ka ba da ragi ba kultu yace sai nace da manzo Allah ko to fasulusi zan ba da sulusi sai manzo Allah ya ce asulusi sulusi to asulusi kasirun ne amma dai sulusi yana da yawa amma ba laifi ka iya yi yace an ta da warasa ta ka agniya gaban magadanta su zamo suna da wato wadatar wani abu a hannunsu ba fa wai a ce ka musu wai ka tara musu kuɗi kana tsoron kashe talauci ba talauci Allah ne yake kawo shi arziki ma Allah ne yake kawo shi amma dai in kana da shi to abin da ake gudu wato in kace za ka yi wannan kamar wata mugunta mutum yake son zai yi eh baya san ya bar abin da magada su gada shi kuma haka Allah ya yi ba eh tunda da yake a yi gado kuma har ma ya raba gadon da kansa to ai kaga haka yake so a yi saboda haka idan an ce za a ba su dukiya baki daya kaga za a za a za a wofintar da su kenan to sai a ba ta sama da haka ba sai manzo Allah ce yace anta da warasa ta ka azmiya ka bar wato magadanka azmiya a mawadata khairun shi yafi alheri min an tada'u ka bazu alatan nauyi akan mutane sai ta kaffafu da nasu suna zuwa suna bin mutane suna miƙa hannu suna bara sai a bihim a hannayen eh wa mahama an fakta duk sanda wato ka ciyar to fa huwa laka sadaqatun wannan ciyarwar da kai sadaka sai a kanka wato kai sadaka sawa iyalin da ka ciyar wasu a waje ka ciyar wani ka ba a wani gari duk abin da zai kai na alheri to kamar sadaka kai in dai ka ciyar da shi saboda Allah ba za la yace hatta luqmata har ma loma daya tarfa'uha da za ka daga ta ta miƙa ta cikin mar'ati da cikin bakin matarka ita ma sadaka wala Allah yarfa'u yarfa'u yarfa'uka ce hakika Allah zai ɗaukaka ka yan tafi bika nasu wasu mutane su amfana da kai wani zai duka asaru na wasu kuma su cutu da kai domin haka rayuwa take wani ya amfani da kai wani kuma bai samu amfani da wani ya amfani da kai wani kuma bai samu wannan amfanin ba babu wujubin nafaqata ala al-ahli babu wajibcin cewa akan iyali akan ahli wal iyali da iyali yanzu dai da da ahli da iyali ana ganin kusan abu ne lafazan ne muka radifa ne eh iyalin ka sune ahalin ka ahalin ka sune iyalin ka eh حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال Ahmad ya ce haddasa na Abu Sali Abu Sali ya zantar da mu kala Abu Sali ya ce haddasa ni Abu Hurairah shi kuma Abu Sali ya ce Abu Hurairah ya zantar da ni radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala Abu Hurairah ya ce kala Nabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu sadaqati mafificiyar sadaqa ma taraka ginan shine abin da ya bar wadata ma'ana ba ka kwashe duk abin da kake ji ka kai sadaka da shi ba a ka dai samu abin da kai sadaka da shi kuma wani abu ya saura a hannunka ita ce fiyayyar sadaka eh wal yadul ulya hannu madaukakiya khairun min al yadul sufla ita ta hannu wato makasanciya wato al yadul sufla madaukakiya kaga in za ta bayar ai haka za ta ita kuma wacce za ta karba ai haka za ta ita ce sufla mai karɓa ita ce ƙasa mai bayarwa ita ce sama to ka zama kullum kai za ka bayar ya fi a ce kullum kai za ka karɓa eh shi yasa ba za a ce a je uliya hannu mai bayarwa khairu ina su alkhairi ne da sulfula hannu mai karɓa eh ibda bi man ta'ulu yace ka fara bi man ta'ulu da wanda nauyin sa yake kanka eh taqulul mar'at matan mutum za ta ce da shi imma an tutsima ni imma ka ci da ni wai ma an tutsa duka ni ko ka sake ni har gaskiya ne ka gani shi kansa aure ba yana daga cikin sharadi ba eh aure zai iya zama haramun aka rasa na bakaci zuwa maskani watsayi kasafin da zai ci da matan ba sun guda biyar ba in ba na faka ai ba aure in ba na faka ai in dai mata an ɗaura muku aure da ita ta tare to cinta ya dawo hannun miji duk ta yadda miji zai yi zai nemo abin da zai bata su ci dole zai nemo ya kawo mata su ci eh da shi za in baka ci da zai ce to sake ni eh ba magana ba magana zama wai kulul abdu shi kuma bawan mutum sai ya fara ce a tini ka ci da ni wasu amini ka aikatar da ni in ka ba abinci na ci to zan maka aiki eh in baka ba ni abinci na aiki zai yi ba zai aiki ba zai yi ba eh wai kulin ibnu mutum kuma ɗansa zai ce da shi a imni ka ci da ni to ila man ta zan in baka ci da ni ba gunwa za ka gunwa ka bani wa zai ci da ni ba zai ci da shi kai za ka ci da shi fa qalu sai sahabbai da suke tare da Abu Hurairah yake gaya musu wannan sai suka ce ya Abu Hurairah ya Abu Hurairah sami ita hada min Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kai Abu Hurairah kala sai abu hurairah ce la ba abun annabi ya ji ba haza min kesa abi hurairah wannan daga jaka abu hurairah wannan magana ta bane حدثنا سعيد بن أفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب إيه، عن ابن المسيب ابن شهاب يا كأو لقى ابن المسيب عن ابي هريره شيخ ابن المسيب يا كأو لقى ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يكي حقيقة ما زال صلى الله عليه وسلم يأتي خير الصدقة fiyayyen sadaka ma kana abin da ya kasance an zahar gina bayan wadata wabda bi man ta'ulu ka fara da wanda wato nauyin sa yake kanka eh to fiyayyen sadaka shine wato sadakar da zaka yi kana da halin ka yi ta eh kana da halin ka yi wannan sadakar kuma in kai sadakar wani abu zai saura a hawa kuma akwai abin da zai saura kai kuma a hannunka eh ba kai zama da baka da abin sadaka kai ma zuwa kake kake nemo sadaka ka ce za ka kai sadaka Allah bai dora maka ba eh ka ce sai kai ma za ka je nemowa sannan kai sadaka a in kana da shi ka yi kuma abin da ake so ka yi kar ka kwashe gaba ɗaya ka bayar a'a ka yi gwargwadon abin da wani abu kai ma zai saura a wajenka amin
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب نقل النبيين ويحدث إلى أهله فتلقيهم
babu hamsu na babu hamsu na fakatin rajuli uta sanatihi babu mutum da yake wato tattafe wato na fakar iyalinsa na shekara uta sanatin al'ahari wato abincin shekara bisa halin da mutumin da yake samu ya tattalin abinci na shekara guda ya ajiye saboda ahalinsa wa kaifa na fukatu yaji ya wato na fuka yaji za ta kasance حدثنا حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيل عن ابن أوينة قال وكيل يتي يا تقول لك ابن أوينة ابن أوينة قال يتي قال لي ما أمره يتي ما أمر يأتي لني قال للثوري يتي للثوري يأتي لني هل سمعت في الرجل shin kaji labarin kaji wani bayani akan mutum da ya jima'u da ahli ya kuta sanadiyin da yake tara abincin iyalinsa abincin shekara ya ajiye au ba'da sanati ko kuma au ba'da sanati ko kuma na tashin shekara makaran ba wato zai iya ajiye na shekara ba amma zai ajiye musu ko na wata shida ko na wata takwas ko na wasu watanni ƙara ma'amaru sai ma'amaru ya ce a halam ya hazurni wannan dai labarin bai zo min ba sun mu zakartu hadisan shi ke sai na tuna wani hadisi haddasa nahu ibnu shahabin az-zuhri wanda ibn shahab zuri ne ya zantar da mu wannan hadisin an malik ibn dina an malik ibn aus shi kuma ya karbo hadisin daga malik dan aus an umara shi kuma ya karbo daga sayyidina umar radiyallahu anhu Allah ya yarda shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yabi'u nakla banin nadiri mazala ya zama yana kai da dabinai na banin nadiri waya hadisi li ahli qutu sanatihim ya tara wa iyalinsa abincin shekarar in ya aka siyar to an ana rabawa sai mazala ya ɗauki abincin shekara na iyali da ajiye to kaga a nan a wannan hadisin za a fahimci cewa ba laifi ba ne mutum ya samu abin da zai ciyar da iyalinsa na lokaci ya ajiye ya yi shekarar ko bai yi shekarar ba amma dai ya yi tattalin abin da zai ajiye saboda iyalinsa ba laifi ba ne wannan abin da yake daidai shi ne itikari ne cewa ya koye ya ɗauka ya siya ya tattafe don ya ɗaga don ya yi tsada ya fitar da shi ya siyar kuma shi ciyar da iyali wajibi ne dole ne mutum ya shi da iyali saboda in muna karanta a cikin risala za ka ga cewa wato shi kansa mai aure ba a yi raba shi an kasa an kasa mai aure kashi kashi biyu ko akwai ragiri akwai wani ragiri ko akwai ragiri wanda yake irin masu wato masu irin halin nan wanda su ba su iya zama ba mu aure ba eh akwai kuma wanda yake shi ba irin wannan halin yake ba wannan ragi ne kenan eh kaga wannan rajibi kaga a ce akwai wanda aure yake sunna a wurinsa akwai wanda yake mustahabi a wurinsa akwai wanda aure yake wato makruhi ma a wurinsa akwai mubahi a wajensa to duk waɗannan kaso guda hudu auren ma zai iya zama ba zai yiwu ba idan an rasa waɗansu abubuwa hudu shi wanda yake da wannan kaso kaso hudun shine wannan ragibi wannan ragibi ko sauran aure sunna a wajensa ko kuma ya zama wato mubahi ne a wajensa ko ko ya zama makaruhi ne a wajensa eh ko ya zama ja'izi a wajensa to duk waɗannan guda hudu idan an rasa ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu to ba magana zaman aure farkon abin da yake kashe aure shine a rasa nafaka a shar'ance a shar'ance a rasa nafaka to kaga aka rasa nafaka mutum ba zai iya ci da matarsa ba za ta iya neman ta na biyu a rasa kisuwa ba ta fatarwa ka gani na uku a rasa maskani ka gani duk waɗannan abubuwa ne na uku a rasa kasabi ba da wani kasabi wanda ba zai riƙe iyalin kaga ce yana da kyau a ce mutum zai aure in dai ba wancan wancan ne na wancan na na rayuwar ne shine wannan bai da wannan tafsirin eh shi ko abin da yasa saboda irtikabu a habbu darrain amma waɗannan dole sai an samu mutum yana zai iya ci da matar kuma tana da haƙƙi in ba zai iya ci da ita ba ta nemi ya rabu da ita idan mata ba za ba wani ne zai ba matar ka abinci ba Allah kai ya tsora ka ba ta abinci kuma ƴaƴanka Allah kai ya tsora musu har sai sun kai wato lokacin da ya kai su tafi su nemi abinci shine kamar yadda mai dan asiri yake cewa a menene aw bi maniyin aw bi inbatin sha'ar aw bi samanin ashirin haulan zahar ko in aka kai wannan aw bi maniyin aw bi inbatin sha'ar aw bi samanin ashirin haulan zahar to daga nan sun samari kuma sun fita daga hannunka mata kuma in aka aurar da su ne sun fita daga hannunka su mata ba a tsayar da su da kansu a ce su za su wa kansu saboda duk sanda wato ita shari'a tana kallon maslaha a al'umma duk da kace mace ta tsaye ita za ta tsaya da kanta to banna ta faru banna ta faru kaga ita ce za ta je ta nemo abinci to sai ina za ta nemo kaga ka iya yiwa ta banna za ta samu abin da za ta ci to shi yasa shari'a tun da aka haifi mace har ta koma ga ubangijinta haƙƙinta akan wani yake in ma ya zama yana kan mahaifinta ko ya zama yana kan mijinta idan ba ba mahaifinta to za a biyo irin tsarin dai na na asibiti kai idan tana da kuma ɗa ɗan babba ya kai wannan shekarun to haƙƙinta ma ya sauka da kan mahaifinta ya koma kan ɗanta don yanzu misali mace idan za ta yi aure ga ɗanta ga mahaifinta ɗanta ne a gaba wajen wajibcinta ya fi mahaifinta ƙarfi kaga wannan shi ya haife ta to amma ya fi mahaifinta ƙarfi a kanta eh to ai shi asibi ne kuma shi ne yake da ƙarfi akan mata akan uwarsa saboda haka idan ba uba to za a biyo asibiti dole ne akwai wanda zai tsaya da haƙƙin mace shi yasa shari'a ba ta bambata cewa ta nemo abinci ba ta nemo abin da za ta ɗaura ta nemo inda za ta zauna ba abin da shari'a ta ɗaura wa mace wanda ta zauna ta ibada aure eh amma yanzu ne ake ta zuga mata ana cewa musulunci ya tauye musu haƙƙi ba ba ba ba addinin da ya girma masu irin musulunci eh musulunci ya girma mata saboda duk wani abu a sharancin yi musu za a abin da ake so da su kawai su biyayya su zama aure su biyayya yasa idan miji yana nan ya ciyar da ita idan ba miji sai a komo a su ubansa yana nan ya ciyar da ita uba baya nan ɗanta ya ciyar da ita haka ake ta tafiya a take ne so abi hurera eh eh eh labarin ba eh haka yake kwarai yake ya zama yake da abi hurera da ko eh dan yake cewa kala kala bi sallallahu abdul sallallahu ma taraka an gina ko wannan zancan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to daga baya ne shi kuma sharhin abu huraira eh daga bashi kuma da yake cewa abdul sadaqati ma ta raka ala zahiri gina walatul uliya hazu min al-sufla wannan ai da hadisin manzo Allah ne wanda man ta gulu to daga nan sai kuma ya fara taqulul mar'at to wannan daga taqulul mar'at har zuwa san min kesa abi huraira wannan shine na abu huraira eh amma wannan bayan dukkan sai manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ma'ana sharhin abin da ya kara akan shine magana abu huraira ai ka lura can baya cewa yayi da ya ɗauko hadisin da yake an abi an hadasa ne abu hurairah ji abu talib ko yace hadasa ne abu hurairah radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqati ma taraka an gina ma taraka gina kai walad uliya khairu min alad sufla wabda bi man ta'ul annan ma sai maka tsugo magana ba ta kare anan eh sai kuma ya fara yin sharhi mai ma'ana masu za ta ce kaza wannan ba ruwan magana ba magana magana zai kai su abin hurairah tun daga yanta kullu ma an tuji imami wa ma an tuji ligi wa ya kullu abdu a tsimni wa sa'ani wa ya kullu bi a tsimni ila man tadani qalu ya abahu la tafani ta hada min sunna qala hada min kaysa abu hurairah eh amma daga daga iya nan kawai eh yana tsaya wannan ko hada salatu fati الرحمن الرحيم اللهم صل هذه لك لا تكون الحمد لله رب العالمين